بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك أنوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yanzu da nake magana dare ne na talata wanda ya daidai da ashirin da uku ga watan rabi'un al'akhir hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai wacce ta daidai da ɗaya ga watan Fabrairu shekara ta 2016 wannan shi ne kasar na ɗari da tamanin da uku daga cikin jeren giyar karatuttuka na tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a wannan makaranta tamu ta darul hadithi salafiya wacce take number 4 madarka road a nan gaskiya layout a Zaria a jihar Kaduna Najeriya karatun da babban malaminmu a Sheikhul Allamatul Muhaddis Al-Mufassir Abu Abdurrahman Al-Albani ya saba gabatarwa a lokacin rayuwar shi karatun tafsirin da ya watake da Al-Qur'ani mu'jizar mu'jizoji muna fatan Allah madaukakin sarki ya gafarta wa malam Albani ya kai haske yayyafin rahama akan kabarin shi ya ɗaukaki darajojin shi duniya da lahira ya haɗa shi da annabawa da manzanni da bayanka na gari ya Allah muna roƙon Allah ka saka shi aljanna ka nisanta shi daga wuta muna roƙon Allah matar shi da ɗan shi Abdullah wanda suka rasu tare Allah ka gafarta musu sannan ka gafarta wa dukkan malamai na sunna da sauran musulmi waɗanda suka riga mu gidan gaskiya tun daga zamanin annabi adamu har zuwa yau idan yan uwa ba manta ba a karatun da ya gabata har yanzu ba mu gushe ba muna karatu a sura ta uku daga cikin jeren giyar surori na alkur'ani suratu ali imran surar da ta sauka bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a makon da ya gabata malam ya karanta mana aya ta talatin daidai fadin Allah maɗaukakin sarki da yake cewa yau tajidu kullu nafsin ma'amilat min khairin muhdara wa ma'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida har zuwa ƙarshen wannan aya mun karanta aya ta talatin da ɗaya da ta talatin da biyu sai dai a yau malam zai maimaito mana karatunsu don mu ƙara fassara su mu bayyana ma'anoni da suke tattare da su sannan mu fitar da darussa da fawa'id da za mu iya amfana da su to sa'annan sai kuma mu ci gaba daga inda muka kwana insha Allahu ta'ala Allah madaukakin sarki kai mana jagoranci Allah madaukakin sarki yace qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni na'am أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين
الله تعالى يجي قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم الله يجي قل إن كنتم تحبون الله ce da su in har ku nan kun kasance kuna son Allah kamar yadda kuke furtawa da bakunanku kamar yadda kuke ikirari kamar yadda kuke da'awa in har da gaske kun kasance kuna son Allah Allah sai ya ce ce da su fattabi'uni to ku bi ni ni manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idan kuka bi ni yuhibbukumullahu Allah zai so ku Allah zai kaunace ku wa yaghfir lakum dhunubakum kuma Allah zai gafarta muku zunubanku wallahu ghafurur rahim Allah madaukakin sarki mai gafara ne kuma Allah mai tausayi ne Allah mai jin kai ne Allah ka gafarta mana wannan ayar malamai suka ce aya ce da Allah maɗaukakin sarki ya amfani da ita don ya rabe tsakanin waɗanda suke da'awa ta soyayya ga Allah maɗaukakin sarki wacce ita da'awar ta zama ba ta haƙiƙa ba da kuma waɗanda suke son Allah maɗaukakin sarki da gaske wannan ayar ita ce alama الرحمن الرحيم إن الحمد da'awa ta son Allah alamar son Allah maɗaukakin sarki da kai bawa za ka yi da'awa kana yi shine a ga kana bin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine kul in kuntum tuhibbuna Allah in har kun kasance kuna son Allah fattabi'uni ku bi ni in ji Allah kamar yadda ya umarci annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ya faɗa musu idan kuka bi ni yuhibbukum Allah Allah zai so ku wa yaghfir lakum dhunubakum Allah zai gafarta muku zunubanku wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne kuma mai jin kai ne a aya ta talatin da biyu Allah sai ya karfafi wannan alama da za ta zama alama mafi girma ga bawa alama wacce take bayyanar da bawa yana ƙaunar Allah ita ce bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce da annabi ƙara faɗa musu atiyu Allah war rasula ku yi wa Allah da'a ku yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da'a da biyayya fa in tawallau idan kuka juya baya kuka kangare kuka yi wa Allah tawaye kuka kibin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to fa inna Allah la yuhibbul kafirin Allah maɗaukacin sarki baya son kafirai haka Allah ya umarci annabi da ya faɗa musu wannan aya jama'a waɗannan ayoyi guda biyu malamai sun tattauna game da saƙon da ke cikin wannan aya ko waɗannan ayoyi mafi girma kamar yadda dukkanin malaman tafsirin alkur'ani idan ka bibiyi tafsiransu za ka ga suna dabdala ne kusan akan abu guda shine saƙo mafi girma da wannan aya take ɗauke da shi ita ce tabbatar da biyayya da da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda hakan shi ke tabbatar da bawa yana ƙaunar Allah kuma fahimta da kyau jama'a malamai suka ce wannan aya aya ce da take ƙara bayyana kuma take ƙara tabbatar da matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah bai ce ku so ni ko kuma wato duk wanda ya so ni zan so shi ba ko kun gane Allah sai ce duk wanda ya so ni kuma da gaske yana so na to ya bi manzon Allah Allah sai ya sanya biyayyar manzon Allah ta zama alamar soyayya gare shi wannan na nuna mana matsayin manzon Allah a wurin Allah don babu wanda Allah maɗaukakin sarki ya ce ku bi shi ni zan so ku in ba manzon Allah ba wannan na nuna mana matsayi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan wannan na nuna mana wajabcin bin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda hakan ba zai yiwu ba sai ta hanyar tabbatar da biyayya ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ta hanyar bin abinda Allah maɗaukakin sarki ya shir'anta a ƙur'ani ko a harshen annabi ko abinda Allah maɗaukakin sarki ya hana ƙarar a ƙur'ani ko kuma a harshen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama malamai suka ce magana ko tattaunawa da ya kamata a yi game da waɗannan ayoyi to yana da mafuskanta guda biyu mafuskanta ta farko malamai suna tattaunawa game da me ke tabbatarwa wato asalin bawa ƙaunar Allah maɗaukakin sarki me ke tabbatar da gaskiyar da'awar ƙaunar da bawa zai yi wa Allah me ke tabbatar da gaskiyar da'awa da ikirari da bawa zai yi cewa yana son Allah don duk wanda ka taɓa yana son Allah Kirista yana son Allah, ba Yahudi yana son Allah, ba Maguji yana son Allah, kowa in ka taɓa shi yana son Allah. To menene zai tabbatar da gaskiyar wannan da'awa ta son Allah maɗaukakin sarki? Malamai suka ce, Na daga cikin abu mafi girma, a'azamu ma yajlibu mahabbatallahi lil'abd, na daga abu mafi girma. da ke tabbatar da gaskiyar da'awar soyayyar Allah gabawa idan ya yi kuma na daga cikin abubuwa mafi girma wanda ke tabbatar da bawa na son Allah ko kuma tabbatar da soyayyar Allah gabawa suka ce huwatti ba'u rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ita ce ka bi manzon Allah kabi manzon Allah zahiran wa batinan a ɓoye kabi manzon Allah a sarari kabi manzon Allah bin manzon Allah a sa'ad da yana raye ka je ka musulunta ka shiga addini ka bi annabi kai jihadi tare da shi idan hukunci ya taso ka kai hukunci wurin shi idan ya aiwatar da hukunci ka ji natsuwa ka ji gamsuwa kuma ka yadda ka jawo zuwa ga wannan hukunci ka miƙa wuya idan ko har ya zan manzon Allah ya rasu ya bar duniya to alama mafi girma da ke tabbatar da gaskiyar da'awarka ta soyayyar Allah shine a ga kana bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama don haka matukar kai musulmi ne matukar kai musulmi ne to wajibi ne ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda wannan na tabbatar da soyayyar Allah madaukakin sarki a kanka kuma Allah yana tabbatar da gafarar zunubai a kanka wannan na daga cikin abu mafi girma game da bin manzon Allah wanda hakan shi ke tabbatar da soyayyar Allah gabawa malamai suka ce wa yastalzimu ittiba' ar-rasuli ittiba'a sunnatihi lazimin bin manzon Allah to shine lazimin bin sunnar da ta tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa yastalzimu hadha i'timaru bi jami'i awamirihi wa nawahihi bin sunna kuma yana lazimta ka bi dukkan umarni da Allah madaukakin sarki yayi da umarnin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi komin girman shi komin kankantar shi sa'annan ka hanu daga dukkan abin da Allah da manzon Allah suka hana to wannan a cikin haka ne sai a gane wane da gaske na kaunar Allah wane da gaske na kaunar Allah to kun ga wannan ayar in baccin ita da sai ya zama dukkan wanda ya yi da'awar cewa yana son Allah da da'awar shi sai ta zama gaskiya kenan don haka ita ayar sai ta zame mana wani ma'auni wata alama ce da za mu ɗauko dukkan wanda ya yi da'awar soyayya ga Allah mu aze shi akan ita wannan aya mu auna shi da wannan aya don haka dukkan wanda ya yi da'awar yana son Allah sai mu kalli mu dubi yaya alaƙar shi da bin sunna yaya alaƙar shi da bin sunna alaƙar shi da bin sunna alaƙa ce mai ƙarfi sai mu ce da'awar shi gaskiya ce da'awar shi gaskiya ce idan ko ya zama ba shi da alaƙa da sunna hasali ma ture ta yake musunta yake inkarin ta yake to ko yayi da'awar son Allah da'awar shi ƙarya ce jama'a na fata mun fahimta za mu zo mu waiwai wannan gaba insha Allahu ta'ala za mu ji maganganu da manya-manyan malamai suka yi game da menene ake nufi da bin sunna menene ake nufi da bin sunna da haka kai musulmi baka wadatu daga barin sunna ka bi alƙur'ani kaɗai ba dole ne sai ka haɗa sunna tare da alƙur'ani za mu waiwai wannan gaba insha Allahu ta'ala za mu ji cewa yana daga cikin tabbatar da bin manzon Allah bin sunna shine tabbatar da sunna tahkimus sunnati ka ɗauki sunna kai aiki da ita ka mai da ita mai hukunci a tsakaninku kamai da ita a barbi kamai yadda alkur'ani yake a barbi don haka alkur'ani da sunna jama'a ba wai sunna kanwar alkur'ani ba ne jama'a sunna wato tare take tare take da alkur'ani ka fada da ka fada sunna wato qur'ani bai fi sunna ba ta fuskar kafa hujja da dauka ai aiki da kuma tabbatar da shi da alkur'ani da sunna a wannan babi duka ɗaya suke sama idan ka dawo ɓangaren falala alkur'ani kan ba a kwatanta shi da duk wata magana a duniya to amma ta fuskar bi da biyayya yadda za ka bi sunna yadda za ka bi alkur'ani dole haka za ka bi sunna ba wai bin sunna shine matsayi na biyu daga cikin matsayai na addini ba da bin alkur'ani zai zama shine matsayi na farko a da qur'ani da sunna suna matsayi ɗaya ne wurin bi ina fata jama'a mun fahimta wato ba sunna tana wato matsayi na biyu bane bi manzilati sani ko kuma wato asalin matsayi na biyu min masadir tashri' ina fata an gane a tashri' din yana zuwa ne daga alkur'ani da sunna dan Allah ce qul atiullaha war rasula ku yi wa Allah da'a ku yi wa manzon Allah ɗa'a ku yi mushi biyayya ina fata da ma mun fahimta da haka za ku zo ku ji matsayin sunna game da alkur'ani za ku ji cewa babu abin da Allah maɗaukakin sarki ya bari bai bayyana shi ba a ƙur'ani imma a wani guri ya bayani a cikin ƙur'ani imma wata sunna ta annabi ta zo da bayanin wani abu da ke cikin alkur'ani duka wannan ana ɗaukan shi bayani ne na alkur'ani da Allah maɗaukacin sarki bai bar komi ba bai bar komi ba sai da Allah ya bayyana shi a cikin alkur'ani ina fata an fahimta ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء تبيانا لكل شيء dinnan ya tattaro hadda bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da aikin shi da rayuwar shi da sirar shi gaba daya waɗannan in ka tattara su to bayani ne na alkur'ani ina fata an gane mafuskanta ta biyu daga cikin ayyuka waɗanda suke tabbatar wa bawa ƙaunar Allah maɗaukakin sarki kun ji daga ciki akwai bin manzon Allah to sa'annan malamai suka ce daga ciki akwai at-taqarrubu ila Allah bin nawafili ba'da istikmalil fara'id yana daga cikin sabubban da ke samar wa bawa soyayyar Allah maɗaukakin sarki neman kusanci da bawa zai zuwa ga Allah ta hanyar aikata na filfili bayan ya cika farillai ka cika farillai ka yi salloli biyar ba tare da nukusani ba ka yi azumi ka yi aikin hajji na farilla to kuma na daga a ciki cikin ayyukan da ke sabbabar maka da ƙaunar Allah to akwai aikatar da na filfili bayan farillai kamar yadda yake hadisin bukhari hadisin sahabi abu huraira yake ƙara tabbatar da haka dogon hadisin da muka sha ambatan shi a nan hadisin wato asalin wali ina fata an gane wancan hadisi da annabi ya ce man adali waliyan faqad azantuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftarabtuhu alayhi wala yazalu abdi يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه kaga bawana ba zai gushe ba yana neman kusanci gare ni ta hanyar aikatar da na filfili ba a dastikmalil fara'id kenan an gane har sai na so shi kenan na daga cikin sabubban da ke tabbatar wa bawa soyayyar Allah shine aikata na filfili ko kun gane jama'a to mu lura da kyau aikata na filfili ai yana daga cikin bin manzon Allah shi yasa malamai suka ce a'zamu ma yajlibu mahabbatallahi lil abdi huwa ittiba'ur rasul sallallahu alaihi wasallama mafi girman abin da ke tabbatarwa bawa kaunar Allah shine bin manzon Allah dan wa ya zo da bayanin na filfili da farillai ai manzon Allah ne kaga aikatar da su na daga cikin bin manzon Allah ko mun fahimta da kyau jama'a to sanan malamai suka ce wa minha na daga cikin sabubban da ke tabbatarwa bawa Allah maɗaukakin sarki ya ƙaunace shi Allah ya so shi suka ce istikmalul imani cika ayyuka da shari'o'i na imani sallah azumi zakka aikin hajji biyayyar iyaye gaskiya rukon amana taimakon mabukata taimakon addini da dukkan jihadi da nau'o'in shi waɗannan duka ayyuka ne na imani ko to idan ka cika sasu to na daga cikin sabubban da za ta sa Allah maɗaukakin sarki ya ƙaunace ka na fata an fahimta ya tabbata a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa man ahabba lillah wa abghada lillah wa mana'a lillah wa a'ta lillah faqad istakmala al-iman don wani zai ce shari'a shari'o'i na imani ai suna da yawa ina zan iya kewaye su gaba daya sai hadisi ya zo maka da wasu bayanai a dunkule waɗanda idan ka bi su ka aikatar da su to ka cika sa ayyuka na imani annabi ya ce man ahabba lillah duk wanda ya yi ƙauna saboda Allah ka yi ƙauna saboda Allah kasowa ne saboda Allah ba saboda wani abu na duniya ba ba saboda tsoron wani abu da zai cutar da kai ba a'a saboda Allah ka ƙaunace shi wa abghadha lillah kuma ka kai kiyayya saboda Allah ba ka ƙi ne don ka rasa wani abu na duniya ba wa mana alillah ka hana ka riƙe ka ƙi bayarwa saboda Allah wa a'ta lillah kuma ka bayar saboda Allah annabi ya ce faqad istakmala imana to ka cika imani ka cika ayyuka na imani ina fata mun fahimta wanda hakan na tabbatar maka da ƙaunar Allah maɗaukakin sarki. To nan jama'a fuska ta uku wasu alamomi ne da za su tabbata gabawa idan Allah maɗaukakin sarki yana son shi, ka bi manzon Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallama wanda bin annabi shine sababi mafi girma da za ta sa Allah maɗaukakin sarki ya ƙaunace ka, ka kusanci Allah da na filfili bayan ka cika safarillai, sa'an nan ka cika sa ayyuka na imani. To, wace alama ce za a gani tattare da kai a gane Allah yana son ka yana ƙaunar ka. Malamai suka ce akwai alamar. Akwai alamar. alamar Allah na ƙaunar bawa ita ce Allah maɗaukacin sarki ya sanya bawa ya zama ya karɓu a cikin al'umma ina fata an gane ya karɓu a cikin mafi yawancin al'umma idan aka faɗe shi to ka ji alkhairi a bakinsu game da shi ina fata an gane wannan na daga cikin alamar Allah maɗaukacin sarki yana ƙaunarka a matsayinka na bawa. ya tabbata a cikin hadisi da al'imamu muslim ya ruwaito daga sahabi abu huraira ya ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce inna allaha idza ahabba abdan da'a jibrila faqal inni uhibbu fulanan fa ahibbahu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce inna allaha idza ahabba abdan idan Allah madaukakin sarki yana kaunar wani bawa da a jibrila Allah sai ya kirayi mala'ika jibril qala sai Allah madaukakin sarki yace inni uhibbu abdan ina son bawa kaza wane ina son shi inji Allah sai ya faɗa ma jibrilu Allah sai ya ce fa'ahibbahu kai ma ka so wannan bawa. Kala annabi ya ce fayuhibbuhu Jibrilu, sai mala'ika Jibrilu ya ƙaunaci wannan bawa, ko mun gane jama'a. Sun yunadi fi sama'i, mala'ika Jibrilu sai ya yi kira a sama, kaga cikin mala'iku kenan. Fayakulu sai ya ce, Inna Allah yuhibbu fulanan. lallai Allah yana son wane ɗan wane, fa'ahibbuhu kuma ku so shi, ku ƙaunace shi, fayuhibbuhu ahlus sama'i, mala'ikun sama da halittun da ke cikin sama sai su ƙaunaci bawa, sai mala'iku ya zama suna son ka, Allah na son ka, mala'ika Jibrilu yana son ka, mala'ikun sama suna son ka. annabi ya ce sun mayu ba'ulahul qabulu fil ardi sai a sanya ya karɓu ma'ana sunan shi da ambatan shi da ƙaunar shi sai ya zama ta karɓu a cikin zukatan al'umma a cikin ƙasa ko mun fahimta jama'a sai a ga mafi yawanci suna son shi abinda za su faɗi tattare da shi alkhairi ne sai kaga suna ƙaunar shi to wannan alama ce ta Allah maɗaukakin sarki yana ƙaunar bawa ina fata mun fahimta kamar yadda hadisin ya faɗi cewa idan Allah yana ƙin bawa Allah sai ya kirayi mala'ika Jibrilu ya ce da shi ina ƙin wani ɗan wani kai ma ka ƙi shi mala'ika Jibrilu sai ya ƙi wannan bawa mala'ika sai ya kira a cikin sama ya ce ya ku mutanen sama Allah yana ƙin wani kuma ku ƙi shi sai su ƙi ka ina fata an fahimta shi kenan sai ya zama mutane ba za ka karɓi a gurinsu ba da an faɗe ka sai ashar da an faɗe ka sai ka ji mutum ya wato ji wani iri a ran shi ma'ana sai ya zama ba sa son ka ba sa ƙaunar ka ina fata an fahimta wannan alama ce ta Allah maɗaukakin sarki yana son bawa ko mun fahimta jama'a yana ƙin bawa ina fata an gane waccan alama ce ta son bawa wannan kuma alama ce ta ƙin bawa ina fata an fahimta haka za ka ga wani ya karɓu ya kama zukatan mutane a'a ba shi ba ne Allah ne ya sanya karɓuwa tashi a cikin zukatan mutane ina fata mun fahimta babu wani musulmi jama'a da zuciyar shi ya zama zuciyar shi ba ta ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan alama ce ta Allah yana ƙaunar manzon Allah ko ba haka ba jama'a wa ya kai manzon Allah yawan mabiya da yawan masoya jama'a babu ba wanda ya kai annabi yawan masoya don haka duk nan mu masoya manzon Allah ne eh Allah ya sani a cikin zukatanmu kuma bakunanmu suna furtawa muna kaunar manzon Allah wannan ne ta sa jama'a muka kafe akan lallai sai an bi sunnar manzon Allah shi yasa ake kira mu ahlus sunnah muka ce sai an bi salaf shi yasa ake kiran mu da yan salafiya dan annabi shine shugaban yan salafiya shine salaf na farko a cikin wannan al'umma jama'a ina fata mun fahimta muka ce a kyala kowa a bi manzon Allah a bar kowa a bi manzon Allah dan shine asali duk wanda ka kama reshe ne zai iya karyewa zai iya ribewa ina fata mun fahimta lallai ne a matsayinka na musulmi dole ka kaunaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to kuma alamar kaunar manzon Allah aga kana bin shi ka nemi shi biyayya kana bin shi sau da kafa baka saba mishi dan in aka ga ka saba wa annabi ko ka ce kana son annabi kana son Allah sai mu ce ƙarya kake yi ƙarya kake dan in kana son shi ba za ka saba mishi ba duk wanda kake so ba za ka saba mishi ba ba za ka yi mishi tawaye ba shi yasa mawaki ya gaskiya ya ce ta'asil ilaha wa anta taz'umu hubbahu kana saba wa Allah kuma kana riya kana kaunar shi yace hadha la'amri fil qiyas badi'u wannan a hankalta ma abu ne da ba zai yiwu ba dan duk wanda kake so to kana mishi biyayya ne yace law kana hubbuka sadiqan la ata'atahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u da son da kake mishi na gaskiya ne da kai mishi da'a saboda dukkan wanda kake kauna to shi abin biyayya ne a gare ka ina fata jama'a mun fahimta da haka jama'a dole ne abi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama muna nanata wannan dukkan musulmi ku dawo ku bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama rayuwarku za ta yi albarka rayuwarku za ta yi haske ba za ku yi da na sani ba duniya da lahira wallahi jama'a duk wanda ya bi annabi ba zai da na sani ba in ya zo mutuwa ba zai da na sani ba in ya tafi cikin kabari ba zai da na sani ba jama'a idan ya tafi lahira ba zai dana sanin bin annabi da ya yi ba amma duk wanda ka bi ba annabi ba akwai yiwuwar a samu matsala akwai ihtimal ihtimalul mushkila za a iya samun matsala ina fata jama'a mun fahimta don haka musulmi a hirɗinka a jawo maka hadisin annabi ka ce babu ruwanka da shi a hirɗinka kana musulmi a karanta maka cewa annabi ya hana kaza ka ce kai babu ruwanka ba irin naku bane a hirɗinka kana musulmi a ce maka ga sunna ka ce mazhabar mu kaza ta ce a ce maka ga sunna ka ce kungiyar mu kaza ta ce wallahi ka tuhumci musuluncinka kuma da matsala da wuya rayuwarka ta albarka wallahi jama'a rayuwarka ba za ta yi albarka ba jama'a ku je ku bibiyi tarihi babu wani malami na sunna da ya kafe akan karantar da sunna da kiran al'umma zuwa ga sunna da tabbatar da aiki da sunna da rayuwar shi ta shi- wato da ƙarshen rayuwar shi ta zama a bar kyama babu wannan malamin jama'a ku bincika tun daga sahabbai babu waɗanda rayuwarsu ta yi ta yi haske irin sahabban manzon Allah me yasa saboda bin sunna saboda bin sunna amma a yau da da'awar ci gaba da wayewar kai za a jawo maka sunna a faɗa maka hadisi a faɗa ma shiriyar annabi sai ka ce a a bari mu gano da hankalin mu tukuna to ai ya saba wa hankali kaza to ai ka'ida kaza ya saba mata to ai kaza ya saba mata dan haka sai in ya dace da ka'idar hankalinka sannan zaka dauka da'awarka ta soyayyar Allah ƙarya ce a jawo maka sunna ka ce ba ruwanka da wata sunna har ka ce ƙala ƙato ma'ana wa kake nufi da ƙatan malaman da suka ruwaici hadisan malaman da suka tattara hadisan a littattafansu sahabban da suka naƙalci hadisan daga mai gidansu malaminsu koko kana nufin annabi da ya faɗi hadisin shine ƙato ka zama zunzurutun arne ko shakka babu da haka dole ne a bi sunna jama'a dole ne a bi sunna duk wanda zai ce ka kama shi shi ma ya kama wani shi ma ya kama wani ai jonin joni ai shi zai jona ka da annabi wallahi ƙarya yake yi ka ce ba ka bukata a karantar da kai sunna a nuna maka irin na manzon Allah a watsar maka da duk waɗannan dawawin da ake karantar da kai diwanin wane diwanin wane tarbiyyar wane ka watsar da duk wata tarbiyya ka kama ta manzon Allah rayuwarka za ta yi haske rayuwarka za ta yi haske ba za ka mutu da takaici ba ba za ka yi da na sani ba sunna ba kan tafi bace jama'a sunna asali ne Allah maɗaukacin sarki ka samu dace malamai suka ce wa min alamati zalik na daga alamomi da ke tabbatar da bawa ya karɓu sakamakon soyayyar Allah da Allah yake mishi a cikin mutane an yarzuqahu Allahu hubbal qur'ani Allah ya azurta shi da son alqur'ani da ƙaunar alƙur'ani wa hubba sunna Allah ya azarta shi da ƙaunar sunna kana ƙaunar alƙur'ani kana ƙaunar sunna saboda daga jikinsu wannan addinin ya tsuru jama'a su ne wahayi da Allah maɗaukakin sarki ya saukar kuma ya bautar da mu cewa mu bi su kada mu bi wani abu wanda ba su ba kana ƙaunar alƙur'ani ya kai musulmi ya ke musulma kina ƙaunar alƙur'ani jama'a muna ƙaunar sunna in har baka ƙaunar sunna baka ƙaunar alƙur'ani to ka tuhumci imaninka Allah maɗaukacin sarki ka samu dace malamai suka ce wa hubbal akhira da kuma fatan haɗuwa da Allah a lahira lami lafiya wa hubba a amalil birri wa ahli sala na daga alamar ka karɓu ƙaunar ayyuka na alkhairi duk wata gaskiya to za a ganka a gurin ba za a ganka a inda ake shuka ƙarya ba ba za a ganka da son zuciya da son rai ba duk wani aiki na ɗa'a da za a ce albirru ne imma ayyuka na zuci imma ayyuka na baka imma ayyuka na gaɓoɓi kana son su kuma kana ƙoƙarin aikata su to sannan kuma kana ƙaunar waɗanda suke aikata su to wannan sai a ce alama ce wacce take tabbatar da Allah maɗaukacin sarki yana ƙaunar ka ina fata mun fahimta su waɗannan abubuwa jama'a suna ƙara tabbatar mana da lallai musulmi lallai ne mu dawo zuwa ga alƙur'ani mu dawo zuwa ga sunna mu lura da waɗannan ayoyi biyu kamar yadda suke ƙara tabbatar da wannan shishike mai girma daga cikin shika-shikan ahlus sunna shine bin abin da ya tabbata a cikin alkur'ani da sunna qul atiullaha war rasula ina fata an fahimta sanan malamai suka ce wajihin da ta sa Allah madaukakin sarki ya cika sa wannan aya da fadin shi da yace fa in tawallau idan kuka juya baya kuka bar hukuncin annabi kuka kyale sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuka ki Allah kuka ki mishi da'a fa inna Allah la yuhibbul kafirina Allah bai kaunar kafirai malamai suka ce akwai wata naktatun balaghiya anan ma'ana akwai wata ƙwarewa da alqur'ani yazo da ita da wata iyawa me yasa aka zo da suna ƙarara a inda ya kamata a zo da lamiri fa'in tawallau ai fa'in ta tawallau in kuka juya baya ko fa'in Allah la yuhibbul kafirina me yasa Allah bai ce fa'in Allah la yuhibbukum ba saboda ta tawallau ai takhatub din muwajjahun ilal mukhatabuna bihim ko ba haka bane jama'a idan ku nan kuka juya baya sai Allah ya ce fa inna Allah la yuhibbul kafirina bai ce fa inna Allah la yuhibbuhum ba ko ba haka ba jama'a wannan nakta ce balaghiya malamai na kiran wannan al-izhar fi mawdi'il idmar wuri ne da ya kamata a kawo bamir a kawo pronoun a gurin an gane sai aka zo da suna karara wace fa'ida ke karkashin haka fa'idar ita ce don ta nuna cewa ba kadai waɗanda ayar nan ta sauka a zamaninsu ne ayar take gazgatuwa a kansu ba. Dan da cewa Allah ya fa'in Allah la yuhibbukum Allah baya son ku sai ce waɗanda suka rayu da annabi suka bijire mishi banda waɗanda suka biyo baya kenan. To amma sai aka ce la yuhibbul kafirina don a bayyana maka at-tawalli min sifatil kuffar. juya baya daga hukuncin Allah juya baya daga hukuncin manzon Allah to wannan yana daga cikin ɗabi'a ta kafirai Allah shi kuma baya son kafirai to kaga kada ka siffantu da ɗabi'ar su dan in ka siffantu da ɗabi'ar su zaka shiga cikin waɗanda Allah baya su kuma fahimta jama'a malamai suka ce fattawalli an ta'atillahi wa rasulihi min sifatil kafirina wallahu la yuhibbul kafirina dan haka malamai suka ce fala tatawallau an ta'atillah wa rasulihi ya ku musulmi kada ku juya baya daga da'ar Allah da manzon Allah fatashabahul kuffara fi hadha tawalli sai ku yi kama da kafirai a cikin juya baya da kuka yi game da Allah kuka kyale hukuncin Allah kuka juya wa annabi baya kuka aje sunnar shi wa samma wa thumma yuhibbukum Allah ma'ana in kuka juya baya kuka juya baya to Allah ba zai kaunace ku ba ina fata jama'a mun fahimta wannan na nuna mana jama'a wajabcin bin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan ne ta sa jama'a naga dacewar na gabatar mana da wani littafi da lallai wannan littafi kusan in ce in ma bai wajaba ba ga dukkan ɗaliban ilimi ya zama akwai wannan littafi a gidansu musamman musulmi kana ɗalibin ilimi bai kamata a ce baka da shi ba da littafin yana da alaka da gabar da muke ciki dole ne bin manzon Allah kuma sunnar manzon Allah matsayinta game da alkur'ani sunna tana ƙara bayanin alkur'ani inda ƙur'ani ya dunkule suna tana farfasawa ta watsake ta ƙara jawabi inda ƙur'ani ya zo da hukunci mai faɗi suna tana rage faɗin inda ƙur'ani ya zo da hukunci a sake mutlakan to suna tana ƙaidin shi to sa'an nan idan ƙur'ani ya zo da wasu hukunce-hukunce to sunna tana iya ƙaro hukunci akan hukuncin da alkur'ani ya zo da shi ina fata da mun fahimta to waɗannan ayyuka da matsayin sunna game da alkur'ani su ne abin da suke tattara a cikin wannan littafi da ma ƙarin haka wannan littafi gashi ar-risala lil imam al-mattalabi muhammad ibn idris ash-shafi'i kitabun risala jama'a ba risala taka ta maliki ba an gane risala ba risala ta ibnu abi zaid a ar-risala kitabur risala ko ar-risala ar-risala ta al-imam shafi'i ko mun fahimta jama'a wannan littafi kamar yadda zan so na bude na karanto mana kaɗan daga cikin wasu mawabe waɗanda da su ne za mu taƙaito a karatunmu na yau insha Allah ta'ala waɗanda suna da matuƙar muhimmanci saboda a yau muna rayuwa a wani yanayi wanda an samu wasu da da'awar musulunci amma suna ture sunna kuma a cikin mimbani jildatina jama'a daga cikinmu masu magana da harshen hausa har yada da'awarsu suke har kafa masallatai da marakis suke a garuruka mabambanta wanda wanda ya fara bayyana wannan da'awa abin mamaki jama'a a karan farko ya bi da'awa ta sunna daga baya sai ya mata tawaye saboda wani abu na duniya ko wata matsala ko wani abu na son ran shi wannan ba wani bane shine Usman dan gungun da'awa ta cewa babu wani abu da za a bi in ba alkur'ani ba babu wata sunna ba wani hadisi hadisi ƙarya ne har aka samu kalmomi na izgilanci game da ire-irensu da makamantansu cewa ya roici hadisin nan sai ce buhari buhari e wannan fa turmuzi ne kai turmuzi kamar wani ɗan dambe turmuzi haka suke izgilanci suke wulaƙanci ga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama har suna iya jur'a su bayyana ta kuma suna jan wasu waɗanda suke jahilai ne waɗanda suka rudu da da'awarsu suna makalkalewa da wasu ayoyi na alkur'ani sai su ce gashi Allah ya ce fa bi ayyi hadithin ba'da Allah wa ayatihi yu'minun da wani hadisi kuma bayan ayoyin Allah bayan Allah da ayoyin shi za su yi imani wani hadisi za ka yi imani da shi bayan ga ayoyin Allah wannan jahilci ne jama'a to amma karancin karantarwa a cikin al'umma a sanya waɗannan sunnonin a rika karantar da al'umma sai ya zama yayi karanci sai ya zama yayi karanci dukkan wanda ya ɗauko dukkan matashin da ya ɗauko littafi na sunna zai karantar sai kaga wasu ne za su yi faɗa da shi kuma ahlus sunna ne su ba su karantar ba ka zo za ka karantar sai su yi faɗa da kai shi kenan kai kuma sai ka watsar tunda dama masallacin ba naka bane lasifikar ba taka bace kazan ba naka bane sai su kore ka su ba su karantar ba kuma ba su bar mai karantarwa ya karantar ba sakamakon haka sai a daina karantar da sunna a daina jin shiriyar manzon Allah a cikin hadisai su kuma waɗancan suna nan suna yaɗa da'awarsu har su yi ƙarfi a haka shi'a ta yi ƙarfi da waɗannan baƙaƙen aƙidu na 'yan ƙato musamman a ƙauyuka da ke kewaye da dukkanin inda garurukan musulmi suke jama'a wannan yana daga cikin sanadin yana daga cikin sababi wasu hanna iya karfin hali su fito a tattauna da su ina fata an gani ga ce hadisi sai ce wannan maganar banza ce alatsi ne ma wanda ya hada wani littafi da alkur'ani haka zaka ci suna cewa su waɗannan batattu ne jama'a sun bata dan babu yadda za a yi kai addini wallahi ba tare da sunna ba ba zai yiwu ka bi alkur'ani ba ka fahimce shi kai aiki da shi ba tare da sunna ba ba zai yiwu ba duk wani dan kalakato ka tambaye shi yaya yake aikin hajji yaya yake sallah raka'a nawa yake duk ka tambaye shi a ina ya samu waɗannan bayanan aina ya samu adadin salloli guda biyar ne aina ya samu adadin kowace raka'a ga kowace sallah aina ya samu kabbar harama ruku'u da sujuda ina ya samu addu'o'in da ake a ciki aina ya samu su tahiyya lokutan sallan ma aina ya same su duka qur'ani bai zo da waɗannan ba jama'a sunna ce ta zo da su sunna ce ta zo da su ka tambaye shi yaushe yake ɗaukar azumi yaushe yake shan ruwa yaushe yake aje azumi yaushe yake sallah sunna ce ta bayyana waɗannan hukunce-hukunce kinan dukkan wanda zaka ji yana wannan da'awa ƙarya yake mukabara ce kawai mukabara ce aqaliya kadai abin da ya kamata a zage gurin karantar da sunna jama'a shi yasa a wannan gari a wannan ƙasa a wannan yanki namu na Afirka jama'a tarihi ba zai manta da babban alƙalin alƙalai a sheikh abubakar mahmudu gumi ba muhuyi sunna eh tarihi ba zai manta da shi ba bayan su dan fodiyo ba a samu wani da ya karantar da sunna ya yada sunna ba irin sheikh abubakar mahmudu gumi jama'a babu ba samu ba an dai samu 'yan hayaniya da waɗanda suka yi ta kira zuwa ga wasu ƙatti da sunan waliyai an samu waɗannan amma wallahi ba a samu irin abubakar gumi ba ku kalla tun waɗancan shekarun jama'a ake sanya sahihul bukhari ana karantarwa sahihul bukhari ake karantarwa tun a wancan lokacin a bakin shi ka fara jin haddasana haddasana akhbarana akhbarana wannan yana daga cikin aiki na malaman sunna karantar da sunna a cikin littafi shi yasa jama'a na yi mamaki amma mamaki na ya gushe daga baya a sa'ad da malam albani ya sanya littafin sahihul bukhari yake karantarwa a nan markazu salafiya nan tudun wada aka samu wasu waɗanda ba su sanya ya da'awa take tafiya ba a wannan ƙasa da sunan sun yi karatu a wasu ƙasashe da jami'o'i na musulunci a ƙasashen waje suka yi ta suka dan me za a sanya sahih bukhari ana karantarwa ai littafin yayi girma ba a ma iya da'awa ba ya za a fara da bukhari a ɗauko arba'una hadisa mana a sa umdatul ahkami mana da riyadus salihin a karantar me yasa aka ɗauko sahih bukhari aka yi ta suka wasu ma suka ce ba a iya karanta bukhari ba albani bai iya karatun ba har malami aka je aka ɗauko a wani gari aka kawo shi nan garin don ya faɗa ma mutanen zaria gafa yadda ake karanta bukhari albani bai iya karanta bukhari ba an yi haka ko ba a yi ba jama'a an yi an yi amma ka tambaye shi yaushe ya fara karantarwa a wannan yanki a wannan ƙasa yaushe ya fara ka kwatanta da da'awar da waɗannan malaman suka yi an karantar da littafi kaza an yi kaza an yi kaza an koyar da ɗalibai ilimi kaza an yi kaza an yi kaza sai aka ɗauko sahih bukhari aka karantar menene aibi idan aibi ne karanta sahihul bukhari ga albani to aibin zai koma kan abubakar gumi dan shi ya fara ko ba haka bane jama'a ka ce aibi ne karantar da sahih bukhari mana muji ka ce da da da da da sheikh abubakar gumi ya karantar ka ce aibi ne in ka ce aibi ne za mu gane matsayin ka a gurin mu to menene aibi dan an karantar da sunna jama'a menene aibi rashin karantar da sunna shi ya haifar da waɗannan ƙananan aƙidun da a da ba a jinsu yanzu ake jinsu sun cancanta a faɗakar ne ina fata mun fahimta Allah maɗaukakin sarki ka kiyaye don haka gashi jama'a bayan doguwar muƙaddima a cikin wannan littafi wannan littafi jama'a ni ban san wani littafi da ya bayyana matsayin sunna game da alkur'ani ba gurin bi da kafa hujja irin wannan littafi na al'imamu shafi'i gaskiya ban sani ba don haka ina wasiya ina nasiha ga ɗaliban ilimi su je su karanta Allah maɗaukakin sarki ka kiyaye gashi daga shafi na ɗari da shida a cikin wannan bugu gashi wato gashi nan a risala gashi nan taƙiƙi ne gashi na abdurrahman ibn mahdi shi nan lamma nazartu ila shafi gashi to wannan wata magana ce ta wato asalin al'imamu ibn mahadi wato darul asar ita ce ta buga wannan littafi kaje ka karanta gashi daga shafi na ɗari da shida al'imamu shafi ya ce babu babun kaifal bayanu a cikin alƙur'ani Allah ya bayyana cewa mun saukar da alƙur'ani tibiyanan likulli shay'in to yaya bayani da alkur'ani yake game da komi ko kun gane jama'a malam sai ya kulla babi don ya bayyana yaya bayani da alkur'ani yake game da komi ta wace fuska ta wani wajihi gashi malam ya ce kala shafi'iyu wal bayanu ismun jami'un li ma'ani mujtami'atil usul mutasha'ibatil furu' فأقل ما في تلك المعاني المجتمعة المتشعبة أنه بيان لمن خوطب بها ممن نزل القرآن بلسانه متقاربة الاستواء عنده وإن كان بعضها أشد تأكيد بيان من بعض ومختلفة, ومختلفة عند من يجهل لسان العرب ما لن يتي فجماء ما أبان الله لخلقه في كتابه دكان abin da Allah maɗaukakin sarki ya bayyana wa halittun shi a cikin littafin shi alƙur'ani mimma ta'abbadahum bihi abin da Allah ya bautar da halittun shi da shi lima mabamin hukumihi na abin da ya zartu ya tabbatu na hukuncin Allah a kansu to yana tabbata ne min wujuhin ta fuskoki kamar haka fuska ta farko ya ce famin ha na daga cikin fuskokin da za mu fahimci bayani da alkur'ani ya yi game da komi ma a bana huli halkihi nassan abinda Allah ya bayyana wa bayin shi gaba ɗaya ƙarara a cikin alkur'ani mithlu jumali fara'idihi kamar jumloli da suke zuwa da bayani game da farillan Allah Allah ya farlanta kaza ya farlanta kaza fi anna alaihim salatan cewa sallah wajibi ne akan bayi wa zakatan wa hajjan wa sauman wa annahu harrama al-fawahish ma zahara minha wa ma batan wa nassi zina wal khamr wa akli al-maita waddami wa lahmil khinzir waɗannan na daga cikin nassi ƙarara da Allah maɗaukacin sarki ya bayyana wa halittu a cikin alƙur'ani cewa ya umarce su da kaza ya hana su kaza wannan ƙarara a ƙur'ani akwai bayanin wajabcin sallah wajabcin zakka wajabcin hajji wajabcin azumi akwai bayanin haramcin zina shan giya da cin mushe da zub da jini da cin naman alade da sauran abubuwa makamantan waɗannan duka alkur'ani ya bayyana to yana daga cikin bayanin da Allah maɗaukacin sarki ya yi ga al'umma ga halittun shi gaba ɗaya ma ahkama fardahu bi kitabihi wato bayanin da alkur'ani ya zo da shi na farillai da Allah ya ɗora musu wa bayyana kaifa huwa ala lisani nabiyyihi waɗannan farillan Allah sai ya bayyana yaya za a aikata su a harshen annabin shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda babu inda za ka je ka ga wasu bayanai game da yaya za a tsayu da aikatar da farillan da Ƙur'ani ya zo da su in ba a sunnar manzon Allah ba in ba ka zo makarantar annabi ba ina fata an gane mislu adadis salah misalin adadin salloli guda nawa ne ƙur'ani bai bayyana ba sunna ce ta bayyana ku kun gane jama'a ku karanta hadithul isra'i wal mi'raj hadithin yana bayyana mana adadu salawati hamsin adadu salawa hamsin wazzaka sannan adadin zakka ƙur'ani bai bayyana ba sunna ce ta bayyana annabi ne ya bayani wa waqtuha da yaushe za a ba da zakka annabi ne ya bayani ƙur'ani bai yi jawabi ba to bayanin annabi bayani ne ga alƙur'ani ina fata mun fahimta da haka dukkan abin da annabi ya bayyana sai a ce zai shiga ƙarƙashin ma'anar faɗin Allah wa nazzalna alaikal kitaba tibyanan li kulli shay'in ina fata an gane wa ghairi zalika min fara'idihi allati anzala min kitabihi da sauran farillai da Allah ya saukar a cikin alqur'ani to ba za ka samu bayanin su ba sai ka zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama malamai suka ce wa minhu yana daga cikin wato bayani game da abin da ƙur'ani ya zo da shi ma sanna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mimma laisa lillahi fihi nassun nassu hukumin dukkan abin da ƙarara nassi bai zo daga gurin Allah ba game da hukuncin shi to abin da annabi ya sunnanta wannan abin na ɗaukar abin da ƙur'ani ya zo don ya yi bayanin shi ina fata an fahimta waƙad faradallahu fi kitabihi ta'ata rasulihi kuma Allah ya farlanta ɗa'a ga annabin shi a cikin alƙur'ani walintiha ila hukmihi da hannuwa zuwa ga wato da kuma isa wato ka tsaya a daidai inda annabi ya hukunci faman qabila faman qabila an rasulillah dukkan wanda ya karbi wani hukunci wani umarni wani hani daga manzon Allah fa bi fardillahi qabila to kamar yayi ruko ne daidai yake da yayi ruko da farillan Allah ina fata an gane ku kiyaye da kyau in ka karba daga annabi ka karba daga gurin Allah ne ina fata an gane Allah ya ce man yuti'ir rasula faqad ata Allah idan ka ce duk abin da ka karɓa daga gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar ka karɓa ne daga gurin Allah wannan ayar za ta zame maka madogara man yuta'ir rasula faqad ata Allah duk wanda yayi ma Allah annabi da'a to yayi wa Allah da'a ne ina fata an fahimta da haka faman qabila an rasulillahi fa bi fardillahi qabila to sa'an ka tafi kai tsaye can ciki inda yake bayani game da wato gaba ta hudu bayanin da sunna take wa alqur'ani yace babul bayanin rabi qala shafi'i kullu ma sanna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mimma laysa fihi kitabun abinda qur'ani bai zo da ambaton shi ba annabi ya sunnanta wa fi ma katabnahu fi kitabina hadha da duk abin da muka rubuta na sunna a wannan littafi namu inji Shafi'i min zikri ma manna Allah bihi ala al-ibad na ambaton abin da Allah yayi wa bayi baiwa da shi min ta'allumil kitabi wal hikma na cewa koyan alqur'ani shine alkitab da koyan hikima yace dalilun wannan dalili ne karara على أن الحكمة سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معنى دي عندك جاء القرآن الله يتي ويعلمهم الكتاب والحكمة ينا بياني بيوا دا الله يو باي تو قرآني شي أكي نفي دا الكتاب حكمة لنا أنا نفن سنة إنا باتا أنغاني ما ليتي مع ما ذكرنا مما افترض الله على خلقه وطاعة رسوله وبين من موضعه الذي الذي وضعه الله به من دينه الدليل على أن البيان من الفرائض المنصوصة في كتاب الله من أحد هذه الوجوه وتوانا بين دكا أبين الله يفرلنتا أكن هالتوينش نأي وأن نبي داء تو ناشغاتكين أبين الله يفرلنتا نا bayani na alkur'ani ga bayin shi ta fuskoki kamar haka malam ya ce ma a kitabu ala ghayatil bayan duk abin da ƙur'ani ya zo da shi ya kai matuƙa gurin bayani falam yuhtaj il- ma'a tanzili fihi ila ghairihi wato ba a buƙatar wani abu wato qur'ani bai buƙatar wani abu ya zo da bayanin wani abu wanda ba shi ba to wannan na daga cikin bayanin alqur'ani to sannan ma ata ala ghayatil bayani fi fardihi abin da ya zo na cewa lallai ne a yi wato wato a yi ma'alla ɗa'a cikin farillan nan da ya wajabta kuma ya farlanta yi wa annabi ɗa'a cikin wannan abin annabi ya yi bayani a madadin Allah yaya wannan farilla take a kan suwa ta wajaba yaushe to wannan dole ne ka karɓe ta a matsayinka kai musulmi to sannan na daga ciki dukkan abin da ma bayyana hu an sunnati nabiyihi bila nassi kitabin dukkan abin da ya zo a cikin sunna ko da ƙur'ani bai zo da ambatan shi ba matuƙar sunna ta tabbata to na abin wajibi ne a karɓe shi jama'a wajibi ne a ɗauka a yi aiki da shi don haka ya ce wa kullu shay'in minha dukkan waɗannan abubuwan da muka ambata maka bayanun fi kitabillah bayani ne na littafin Allah alƙur'ani don haka fa kullu man kabila anillahi fara'ibahu dukkan wanda ya karbi farillan da suka zo daga gurin Allah fi kitabihi a cikin ƙur'ani to dole ne kabila an rasulillahi sunanahu dole ya karbi sunnoni da suka zo daga gurin manzon Allah bi fardillahi ta'ata rasulihi ala khalqihi saboda Allah shi ya farlanta wa halittu da lallai su yi wa annabin shi da'a wa an yantahu ila hukumihi kuma su tsaya a inda annabi ya tsayar da su su karbi hukuncin shi don haka wa man qabila an rasulillah duk wanda ya karbi wata sunna wani hukunci daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fa anillahi qabila to kamar ya karba ne daga gurin Allah limafturiba ko limaftarada Allah min ta'atihi saboda Allah ya farlanta a yi ma manzon Allah da'a taka dama sunna takan zo da hukunci ƙari akan abin da Qur'ani ya zo da shi kuma dole ne a karba mun sha gabatar da misalai anan mun sha gabatar da misalai anan dukkan matar da aka sake ta saki daya aka dawo da ita aka yi mata saki na biyu aka yi mata saki na uku to ƙur'ani ya ce ba ta halatta ga mijinta na farko ba har sai wani ya aure ta sai in sun rabu ƙur'ani haka ya ce sunna sai ta zo da ƙarin bayani cewa ko da mijinta na biyu ya aure ta ya sake ta ba ta halatta ta koma ma mijinta na farko ba sai wannan mijinta na biyu ya sadu da ita sunna ce ta zo da ƙarin bayani akan haka hukun gane jama dan Allah cewa yi at-talaqu marratan fa imsakun bi ma'rufin aw taslihun bi ihsan wa la yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqa Allah fi arhamihinna har zuwa ƙarshe inda yake cewa fa in tallaqaha saki na uku kenan an gane sai ce fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayrahu ba ta halattar wa mijinta na farko ba sai ta auri wani miji na biyu zaujan gairahu ai zaujan gaira zauji hal'awwal fa in tallaqaha idan mijinta na biyu ya sake ta ai azzauju sani kenan sai Allah ce fala junaha alaihima to babu laifi akan ta da shi ai fala junaha alaiha wa alaihi ai azzaujul awwal an ya tara da'a su yi kome su koma wa juna ya dawo da ita in vanna an yi kima hududallahi ko mun gane jama'a to kaga aure aka ce don haka da ya aure ta sai ce ya sake ta ko ba su tare ba kaga ai hatta tanki hazo da ghairahu ne to amma sunna sai ta zo da bayanin cewa bata halattar wa mijinta na farko ba sai mijinta na biyu ya sadu da ita shine wancan hadisi na imra'atu rifa'a ko hadisin bukhari da muslim ta rabu da mijinta rifa'a wani ya aure ta ko shi rifa'a din ne ya aure ta shikenan bayan kwana biyu sai ta zo gurin annabi ta ce ita fa ba ta son shi gaskiya a raba auren nan aka ce lafiya ta ce a inna ma ma'ahu mislu hudbati thawb ma'ana bai iya saduwa da ita annabi ya juyo ya kalle shi ya ce yaya ya ce ya manzo Allah ƙarya take mun ga ɗa ɗa na samu ɗa ma'ana in ba ta hanyar saduwa ba ana siyan ɗa ne jama'a annabi sai ya waiwayo ya dube ta ya ce a turidi na an tarji'i ila rifa'a so kike ki koma ma mijinki na farko annabi ya ce la hatta tazuqi usailatahu wa yazuqa usailataki malamai suka ce hadhihi lafza kinayatun anil jima sai ya sadu da ke to yanzu kun ga sunna ta tabbatar da ƙarin hukunci da qur'ani ya zo da shi ko kun fahimta jama'a to dole ne a karbi wannan sunnar ina fata an gane to sa'an nan a sa'ad da alqur'ani ya jero waɗanda Allah ya haramta a aura Allah ya ce hurrimat alaikum ummahatukum wa kaza wa kaza wa kaza wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salafa ya kawo ayar sannan sai ya ce wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kitaballahi alaikum duka da ya gama sai ya ce wa uhilla lakum ma wara'a zalika dukkan waɗanda ba a ambata ba to halal ne kwa iya aurensu sai ga sunna ta zo da hani ƙari akan abin da ƙur'ani bai zo da shi ba hadisin abdullahi ɗan mas'ud da limamun nasa'i ya ruwaito annabi ya hana an yi jima'al mar'atu baina ammatiha wa khalatiha bainaha wa baina ammatiha aw khalatiha ka auri mace ka auri yar ubanta ko kanwar ubanta ayoyin can duka ba su bayanin haramcin haka ba ko kun gane jama'a karar ayoyin ba su bayani ba amma sunna ta zo da cewa bai halatta ka auri mace sannan ka auro kanwar ubanta ko kanwar uwarta ka hada ta kishi da ita ba ina fata mun fahimta wa ya zo da wannan hukuncin jama'a sunna ce shi yasa jama'a sunna ba wai wato ba matattakala ta biyu ba ce daga cikin masadirut ta shari'a da alkur'ani da sunna gurin hujja ɗaya ne har ma malaman salaf jama'a mu kiyaye wannan magana tana da muhimmanci har malaman salaf sun fi kafa hujja da sunna akan alkur'ani sun fi kafa hujja da sunna akan alkur'ani ba dan alkur'ani ba a hujja da shi ba jama'a sai don kowa ma to ƙur'ani nan ne gharz ɗin shi da ƙur'ani zai makale ya saka shi har shi ya rikitar ya ɓatar da mutane amma sunna ba ka yin haka jama'a ba zai yiwu ba na ji kun yi shiru ne jama'a salaf sun fi hujja da sunna akan alƙur'ani bar ne mana misali ɗaya sai da ce da ku faƙis ala zalika a sa'ad da wata bakar aƙida ta bayyana a garin Basra kamar yadda hadisin Muslim ya bayyana hadisin ya haya ɗan ya'amar aƙidar ƙadariya da ta bayyana a garin Basra suka taho don aikin hajji da manufar watakil su haɗu da wani cikin sahabbai su nemi fatawa a gurin shi su ji daidai ko rashin daidai ɗin waccan aƙidar da ta bayyana a gare su a garinsu sai suka haɗu da abdullahi ɗan umar suka tambaye shi ya ba su amsa ya ce da su waɗannan mutane in kun koma ku ce da su inni bari minhum wa hum bara'un minni ba ni ba su ba su ba ni kuma ku faɗa musu law anna li ahadihim mithla uhudin zahaba da ɗaya daga cikinsu zai mallaki abin da ya kai uhudu na dinari girman dutsen uhudu na dinari ya ɗiba ya ciyar ya ce ma kabilallahu na faƙatahu hatta yi umina bil ƙadari Allah ba zai karɓi wannan ciyarwa tashi ba har sai ya yi imani da kaddara sai shi amma dai kada na cika ku da jawabi haddasa na abi قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام har daga ƙarshe ya tafi bayan ya tambaye shi musulunci ya tambaye shi imani daga cikin rukunai na imani wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi wannan shine muhalli shahid din da ta sa Abdullahi dan Umar ya ambaci wannan hadisin imani da kaddara amma a Qur'ani babu ayoyin imani da kaddara jama'a Abdullahi dan Umar kuma Allah ramma ne me yasa bai jawo ayoyin ba inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar da dukkan waɗancan ayoyi wa indahu mafatihul ghaibi me yasa duka bai jawo ayoyin nan ba ko kun gane jama'a sai ya jawo hadisi dan ya kafa musu hujja akan wajabcin imani da kaddara dan kalakato zaka ji ya ja alqur'ani dan shi'a shi ma ya ja ƙur'ani kowane kare da alade ƙur'ani zai ja jama'a amma ba za ka taɓa ji wancan ya ja sunna ya makale ya kawo fassaran wani salaf kuma ya ce ga wata son zuciyar shi makale tattare da ita ba ba zai yi ba kuma fahimta jama'a ku karanta waɗannan littattafai waɗanda su ne masadir ɗin ahlus sunna a babin aqida a shari'a ta azurri شرع أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة تلالكائي كُكَرَنْتَ السنة تخلال دا السنة تمزني دا السنة تإمام أحمد دا السنة تعبد الله دا السنة تابن بطة الأكبري ببدا كرما دا إبانا تاشي دا إبانا تأبو الحسن الأشعري da manya-manyan malamai da suka yi rubutu a babin aƙida za ka je ka ga yadda suke kwararo hadisai yadda suke kwararo hadisai ba sa kwararo ayoyin alkur'ani kuma fahimta jama'a ba dan ba a hujja da qur'ani ba shi yasa a cikin hadisi da imamu ahmad ya ruwaito annabi ya ce kada ku kuskura na tadda wani akan gadon shi a kishin gide umarni daga cikin umarni na ya zo mishi ya ce ba mu ga wannan a cikin alkur'ani ba annabi ya ce kada ku kuskura haka ta faru ma'ana ya ce shi in ba abin da ya zo a ƙur'ani ba babu ruwan shi da komi annabi ya kwaɓi musulmi kada su yi haka ina fata an fahimta don haka ya ku musulmi muna kiran ku zuwa ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da da'a da biyayya tajridul mutaba'ati lirrasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kowa ya wa manzon Allah biyayya maza da mata da manya da ƙanana jama'a babu wani nau'i cikin al'umma da za a ce shi ya fi ƙarfin yawa annabi biyayya babu ko sarki kake ko yallaɓai kake ko ɗan boko kake ko ɗan siyasa kake ko matar aure kike ko saurayi ko budurwa kowa jama'a babu wanda za a ce ba zai ma annabi da'a ba kowa yi wa manzon Allah biyayya kowa ya bi manzon Allah wannan ita ce alama mafi girma da take tabbatar da Allah yana ƙaunar ka aga kana bin manzon Allah bin manzon Allah kuma bin sunnar shi Allah maɗaukacin sarki ka sa mu dace waɗannan jama'a bayanai da ne mana mu yi ƙoƙari musamman kamar yadda na yi ishara mu nemi wannan littafi mu karanta dan wannan asali abin da littafin ya zo don ya tattauna kenan an risala sana in baka da shi ka nemi littafin sahih fiqh sunna na Abu Malik ina fata an gane a muqaddimar littafin mujalladin farko kusan mafi yawancin maganganun da ya ɗebo daga nan ya ɗebo su cikin an risala ta Shafi'i kai kokari ka karanta in nan ya maka nisa ka tsaya a can ina fata an fahimta Allah ka sa mu dace nan ya kamata mu kwana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh